zai hana
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul anfal kuma muna kan ayyata hamsin daidai zuwa hamsin da ɗaya wanda waɗannan ayoyi su ne ƙarshe wanda suke bayyana yaƙin badar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabci sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mun ji yadda yaƙin ya faru da kuma yadda abubuwa da suka kasance sannan muka ce akwai darussa a cikin yakin wadda al'ummar musulmai ya kamata su dauki waɗannan darussa ɗin kuma jiya mun karanta darasi na ɗaya da darasi na biyu yanzu za mu ɗora ne a kan darasi na uku kafin mu ci gaba ga wasu takardi suna kama da tambayoyi amma ba tambaya ba ce kai tsaye ina ga da tambayoyi ya kamata a rinka ba mu su masu karanta takardun amma batun addu'a wannan ai kowa muna masa addu'a ɗan mun tashi mutum wato wani lokaci ba sa gamsuwa ne da yadda ake addu'ar ina gani sai ya ga kamar ba a yi masa abin da ya kamata ba in ba a karanta takardarsa ba in bai rubuta ba amma mu da muke dunkule magana gaba ɗaya mu ce duk masu bukatu na alheri Allah ya biya musu ai ka shiga ciki amma ɗan adam da yake wani lokaci ga yadda yake shi yawanci bai cika in kai nan haka sai ya ta haka kuma ya ce sai kun haɗu ai ka ga ba zai yi ba an yi gabar kai kayi yamma ka ce sai an haɗu to ko dai kai ka zagayo ka sha wahala ko kuma shi ya riga ya yi gabar amma addu'o'in da ake yi duka haka za ka ga yanzu ko a juma'a mutum ya fi son a ware shi a yi masa addu'a da wasu malamai ma suna gani wannan ba daidai ba ne addu'ar da ake a sallar a hudu ba ta shafi kowa ta shafi kowa da kowa da to amma sai ga wani yana cewa ya rubuta takarda a masa addu'a ko a cikin hudubar za a bari a masa addu'a ai kaga wannan wani abu ne daban to takardun wannan ana ba da su ne saboda tambaya don haka sai a tantance mutum yin addu'a yake nema ya bari idan mun je ƙarshe za mu saka shi cikin addu'a wannan tambaya ce kuma wancan lokacin da muke addu'a ma ta fi wannan farkon lokacin saboda lokacin an gama ibada ana tawassuli da ita da karatun alkur'ani addu'ar ka za ta fi shiga amma yanzu ta rubuto ba a ma yi karatun ba balle a yi tawassuli da shi a saka ka cikin addu'a na ga ya kamata ka gane cewa a ƙarshen ya fi maka alheri ko? kun yi ittifaƙi duk wanda ya rubuto addu'a kar mu sake masa sai mun tashi kawai? kun yadda? a'a in ba ku yadda ba ku ce ba ku yadda ba to shi kenan yanzu idan mun zo addu'a da masu bashi da masu wane ne da duk wata mai wata damuwa sai mu dunkule ta mu saka ta cikin sunayen Allah mafi ya tsarki mu ce muna tawassuli Allah ka biya masa bukatarsa ina ga kamar yafi mana yafi sauki ko amma dai su tace su rinka karanta wannan yana neman addu'ar kaza sai mu ce Allah ya biya haka za a yi ba to yanzu an ƙara muku aiki kenan a a yi hakan ɗin yanzu sai ku karanta ga wani yana buƙatar addu'a kaza in mun gama karatu sai mu ce Allah ya biya shi kenan kun yadda to shi kenan shi kenan a ai abin wuce ai kun wuce ai ai ba tsayawa za mu yi ba democracy class ba ne nan balle kowa sai ya faɗi ra'ayinsa ko saboda haka shi kenan ai ai hakan din ko ko a rinka yi ta ta mai tauhidi da yan amin yan amin su ma an musu kaza to shi mai addu'ar amma nan ku ba ku aikuwa ko kwabo ba wanda yake aikuwa da ko kwabo amma su can kaga ana cewa malam nasa kaza yan amin su ma an ba su kaza da mai jan baki shi ma an ba shi kaza to amma ku nan ai ba ku aikuwa kowa kawai ya zauna ya zura mana idanu ba mai cire ko sisi gaskiya ba maso kowa ya rike kudinsa wallahi ba ma so wallahi kawai addu'a ibada ce kuma za mu yi ta dan Allah kuma ba ma bukata ko sisin ka kar ma ka je ka dora mu a gaba ko ko ba ma bukata wallahi yawa kuma in ka bayar ma wallahi sai dai mu ce mi kama da kusa da kai dan yana da bukata ko ka kawo wallahi za mu ce ka ba ma da kusa da kai dan yana da bukata kar ma ka fara Allah Ubangiji ya biya ba kowa bukatarsa. Yawwa. Mun dai wuce babu. Malam karanta mana ayar walau tara iz yatawaffa allazina kafaru almalaikatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
tabaraka wa ta'ala ya ce walau da dai tara za ka gani ya muhammad iz ya tawaffan na kafarul mala'ika a lokacin da mala'iku suke karɓar rayukan waɗanda suka kafirta ta hanyar ya na wujuhahum suna dukan fuskokinsu wa adbarahum kuma suna bugun bayansu wa zuqu suna ce musu ku ɗanɗani azabal hari azabar gobara Allah ka tsare mu zalika Allah yace haka nan abin da yasa aka yi musu haka bai ma qaddamat aydikum saboda abin da hannunku ya gabatar wa anna Allah lalle shi Allah laysa bi zallamin lil abid Allah ba azzalimi ne ga bayinsa ba ba zai zalunci kowa ba wannan ya nuna ke dan mala'iku sun shiga yakin kuma sun kashe kafirai ta hanyar dukan fuskokinsu da bayansu kuma banda wannan za su zarce da dandanar azaba ta gobara saboda abin da suka zamanto suna aikatawa na kafirci da makirci da ake ma'annabin sallallahu alaihi wasallam wace muka ce darussa a cikin wannan yaƙi da aka yi na badar jiya mun karanta darasi na ɗaya da darasi na biyu yadda Allah yake nuna ma al'umma halin waɗancan sahabbai da kuma abin da Allah ya ɗora su a kai na hali suka hannu na aiki suka aikata to da wannan suka ci nasara yau cikin darasi na uku ma da yake cewa annad du'a wato ita addu'a min a azami asbabin nasar suna daga cikin mafiya girman sabubban da suke ba ma ɗan adam cin nasara amma komai da ya sa a gaba addu'a tana ciki balle tana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sabbaba cin nasara alal ada akan abokan gaba ku yi addu'a Allah zai ba ku nasara ku cika sharuɗa na ibad na addu'a Allah zai ba ku nasara ku yi ikhlasi ku roƙe shi ku yi tawassuli da kyawawan ayyuka Allah zai ba ku cin nasara akan abokan gaban karka ci amanarsa don ba shi da imani karka zalunce shi don ba shi da imani kada ka haɗince shi don ba shi da imani kada ka yaudare shi don ba shi da imani ka yi mu'amala da shi ta gaskiya in ya zo zaluntar ka gaya ma Allah da ikhlasi zai baka nasara a kansa amma idan ka cuce shi ko kai ha'inci ko ka danne masa haƙƙi kuma kana ce masa kafirin banza amma wani za ka samu wani yana bin sa bashi amma yana zagin sa yana cewa kafirin banza kuma ya ƙi biya ya rike masa kuɗi to ina ka je kai addu'a a kan me wataƙila ma kai wasa ta jiyo kanka shi ya samu cin nasara a kanka Malam ya nuna mana cewa darasi na uku cewa lallai addu'a tana daga cikin manya-manyan sabuba da suke sa a ci nasara akan abokan gaba. Wannan ya zo a cikin Alƙur'ani a wannan sura ɗin a aya ta tara, "In tastaghisuna rabbakum ku tuna lokacin da kuka nemi agaji daga wajen Ubangijin, kuka nemi agajin Allah ya agaza muku, kun nemi agajin ne ta hanyar mai ta hanyar addu'a. Fastajaba lakum sai Allah ɗin ya amsa muku addu'arku, ya ce muku annima muddukun lalle ni zan ƙare ku, zan ƙara muku bi alfin minal mala'ika. Wato daga da dubu ɗaya na mala'iku murdifi na waɗanda suke za su sauko su taya ku wannan yaƙi. Karin farko dai manzo Allah ne yake yin addu'a da ya ga yawan kafirai ne ga kuma musulmai ‘yan kaɗan. An ce nan da nan ya gyara mayafin shi ya fuskanci alƙibla ya yi sallah raka'a guda biyu ya ɗaga hannu yana addu'a cewa Allah ka taimake mu kada waɗannan kafirai su kashe waɗannan bayan Allah ana. Allah ka kawo mana agaji, haka manzo Allah ya yi ta yin addu'a har aka ce ɗaya ɓangaren mayafinsa ya sukuce yana nema ya faɗi saboda ɗaga hannun bai kula da shi ba abubakar ya tattara ya sake ratiya masa a kafaɗa shi ya ci gaba da addu'a yana ta magiya a wajen ubangiji yana neman taimako har sai da abubakar ya ce masa ya rasulallah ka yi haƙuri allah ya ji ya isa haka addu'ar ta isa ka yi haƙuri ya nace yana ta yi abubakar ya ce masa Allah ya ji ya yi haƙuri a bari haka so Allah ko ya ji fastajaba sai ya amsa ya ce ga bala'iku dubu ɗaya gudumawa ku sauka yanzu ga can Muhammad a badar a je a shiga wannan aran gama ɗin da kuma ka san dai nasara kan ta samu tun da yanzu ba mala'ika ba da za a buɗe nan a buɗe wa kowa idanunsa rufin da yake kan idanunsa kowa ya ga aljani ƙiri-ƙiri mutane gudu za su wani ko sauraron mu ba zai mai cewa sai an yi fatiya ina ba zai tsaya sai an yi fatiya ba kawai gaba zai to kuma waye zai tsaya yi fatiyar watakila shi ma mai yin fatiyar gaba zai to balle mala'ika Allah ya turo su ba a ganin su kawai yanka suke ba za ma ka gan su ba kawai sai su gutsu da kai su yi gaba shi ya sa wasu daga cikin sahabbai suka ce ya banza Allah sai na yi harin zan kai hari akan wani kafiri sai in ga kuma kansa a ƙasa manzo Allah ya ce fatil kahiyal mala'ika waɗannan mala'iku da suke wannan aikin ba kai ba da to darasin da muke son ka koya shi ne idan al'amura suka ci kurkude ka hanga ka hanga ka ga ba mafita to menene abin da ya kamata kai ba tsayawa ake aice surutu ba mu wallahi yanzu zafi ya ishe mu ga kaza da kaza tun yi dai azumin ma yanzu da bai zai mu da baki hayaniya kai ta kama gunaguni ba wannan ne wannan ba zai fitar da kai ba illa kawai ya kara ma wahala koma wajen wanda ya sa ka ibada yi tawassuli da ibada ka gaya masa da ce Allah azumi fa nake amma wallahi ba da abin buɗe baki kuma kana da abinci kuma ba abin da zaka yi da shi Allah a babu kawai wataƙila sai ga an kawo amma ka tsaya kana guna guri kana da cewa kai waɗannan mutanen banza sun samu a wahala a ai ba ka koma gurin Allah ba wai wani surutai kawai kake ta yi wanda ba da amfani ba zai taimake ka ba su annabi da ya ga cewa ga al'amarin yadda yake ga sahabbai kuma ga guri yarin caɓe nan da nan kawai ya koma zuwa ga sallah ya nemi agajin ubangiji kuma sai Allah ya to ka ɗauki wannan darasin kai ma in matsala sai matsala wurin wa zaka wurin Allah da Allah ka sa wannan a zuciyar ka karkarin kamantawa kana ta yin wasu abubuwa duk abin da ya rikirkice maka ko cikin dare ko da rana ko da yaushe gaya ma Allah ka gaya masa Allah daɗi yake jiki shi yasa ma ya ƙara da wata aya cikin suratul baqara ta 186 yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka labari na ina ina ka gaya musu fa'in ne qarib ina kusa kusa kaji Allah ba a nesa yake ba kana kusa kuma dama wanda yake kusa shi ya fi cancantar kai magana da shi ka gaya masa bukatunka saboda yana kusa da kai ya ce uji ina amsawa me nake amsawa da'wata da'i addu'ar mai addu'a iza da ani a lokacin da ya kiraye ni baka sa Allah ya yi wannan alkawarin ba shi ya tsora ma kansa ya ce uji ina amsawa garkashin ayar ma manzo Allah ya hadisi yake cewa ɗaya daga cikin abin da Allah ya yi ma al'umma ta alfarma ya ba su dama kowa ya ɗaga ya faɗa ma Allah bukatarsa ya ce al'ummomin da suka gabata in suna da wata bukata sai sun ga wajen annabin su sannan annabin ya jagorance su wajen Allah ai addu'a yace amma yanzu al'umma ta kowa Allah ya masa wannan alfarmar yanzu da Allah ba a girmama ko ba amma kuma ka sake kana zuwa gidan wani kana ta ihu gaya ma Allah kawai sai Allah ya koro maka wancan din bayan da zai yi wallahi Allah ina ruwansa sai ya kawo maka falyastajibu li Allah ya ce gaya musu ni kuma su amsa mun idan na hana su hannu idan na ce ayi ayi in na haramta su haramta in na halatta su yi duk abin da nace su yi su yi abin da nace kada su yi kar su yi falyastajibu li shine sun amsa mun to kaga wannan sharadi ne na addu'a ko to shi kenan kaga ba za ka zo ka yi addu'a kana sabon Allah ko kana tsammanin Allah sai ya karbe ka in ku ga kana sabon Allah kuma kana roƙo yana baka to irin abin da aka yi ma shaidan ne ya saba ma Allah yayi komai sai kuma ya dawo yace anzirni saurara mu addu'a ce shi ma ka saurara mun zuwa ranar tashin alkiyama duk da saban nasa aka ce innaka minal munzirin to idan ka ga sabon Allah kake kuma in ka roƙa ana baka to ka shafa ma kanka ruwa akwai matsala wala akwai matsala in ba sa ba irin ta shedan din ake son ama akuya ta ga gari tana ta bi ashe wuka ne a inda take cin gari kaga ke na yanka ta za'i to kai ma haka ne idan kaga kana zunubai kana komai na sako kuma kana yi ana amsa to shi kenan waliyu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshuduna ko cewa so za su zama shiryayyu tabbas in suka amsa mun suka yi imani da ni to tabbas za su shirya shiryayyu ne su kuma Allah yana karban addu'a hata a wajen wadda ma ba mai imanin ba kamar yadda muka gaya maka istidraj amma kai ana buƙatar ka amsa kiran Allah ka yi imani da shi ka roƙe shi wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yad'u rabbahu ya roƙi ubangijinsa ko yana roƙon ubangijinsa wa yastagisu bihi kuma yana neman agajin Allah kullama nazala bihi karbun aw shidda duk lokacin da wani tsanani ko bakin ciki ko wata damuwa ta samu annabi yana komawa zuwa ga Allah to kaga wannan ma kamata yi ka sunnantu da shi idan tsanani ya zo koma wajen Allah idan bakin ciki ya zo koma wajen Allah idan farin ciki ya samu koma wajen Allah Allah yana son mutumin da ya wadatu ba shi da damuwa amma yana ta roƙon Allah to idan tsanani ya zo in ya ɗaga hannu sai Allah ya ce bai yana da shi ma ya roƙe mu balle ya rasa za mu bashi amma idan ka zauna kuma wai kai sai tsanani ya faru sannan kake neman addu'a ko kake yin addu'a to wato kenan ka mai da wajen ubangiji kamar shadda in baka jin bayan gida ba za ka je ba ko to saboda haka kana da shi kana da lafiya kana da wadata kana da komai ka rinka roƙon Allah duk ranar da wani tsanani ya same ka to Allah ya arifka fi shidda Allah zai san da kai cikin wannan tsananin da kake ciki wannan darasi na uku kenan darasi na hudu a cikin wannan yaƙi annal imana wal amalu wal amalu salih lalle ka sani cewa imani da nagartaccen aiki min azami asbabin nasara shi ma har yanzu yana daga cikin manya-manyan abubuwa da suke ba da nasara ولذلك yace saboda haka wa'ada Allahu al-mu'minina salihin bin nasari Allah yayi wa masu imani salihai nagartattun bayi Allah ya musu alkawari da za su ci nasara duk inda suka sa gaba saboda imaninsu da kuma aikinsu nagartacce. Ko ga mutanen ashabul kahfi ai haka Allah ya nuna. Wa rabatna ala qulubihim mun daura zukatansu da imani. Yasa suka zauna cikin kogo kuma ga Amadu Salih to da yaga Allah da yaga za a abin nan su suka roki Allah sai Allah ya amsa musu aka bar su a cikin kogon aka sa kare yana gadin su kuma aka saka musu bacci saboda in idanunka biyu ne yunwa take damun ka amma in idanunka ba biyu bane ina ruwanka da yunwa ba sai dai kai ta shakan baccinka ba ko wala bisu fi kafihim salasa mi'atin sinina wa zadu tis'a na ji wani yana ta kokarin kafa hujja da wannan ayoyin wai akan masu azumi a abin nan ina jin wani bakur'ani ne ina jin aka takura shi ko yana ta cewa ayar ai ta yi bayani me ya haɗa wannan da maganar mutanen da ba su da rana to da kawai ka kaddara to kaddara yanzu kai ne mai ba da fassarar kaddarawa Allah ya shirya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu bacci suka zama a wannan guri shekara ɗari uku hadda tara ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce yadda ya nuna masu imani da aiki na gari suna saka mutum ya ci nasara faɗin Allah da ya ce inna lanansuru rusulana lallai mu masu taimakawa manzanninmu ne wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani yace fil hayati duniya a rayuwar duniya za mu taimake su duk manzanni da waɗanda suka bi su cikin gaskatawa da aiki za mu taimake su a rayuwar duniya sai ce wa yau ma yaqumul ashhad ranar da masu shaida ba za su tsaya za mu taimake su su ya masu shaida mala'ikun da aka ta haɗa ka da su a wannan duniya za su tsaya su ba da shaida na abin da ka aikata domin suna rakwadin din komai za su ba da shaida suratul ghafir aya ta 51 na yana nuna maka imani da aiki na gari yana daga cikin sabbar cin nasarar ɗan adam a rayuwa ta duniya da ta lahira darasi na biyar annat tawakkula ala Allah lalle tawakkuli a kan Allah min azamin nasar yana daga cikin babban abin da yake sa ɗan adam ya ci nasara قال تعالى الله يا فدا a cikin suratu ali imran aya 160 yake cewa in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhallazi yansurukum min ba'dihi wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ubangiji yake cewa in yansurkumullahu in har Allah ya taimake ku ya saka muku taimakon sa fala ghaliba lakum ba mai rinjaye da ku malam ka nema kawai abun Allah ka nemi taimakon Allah kawai in ya riga ya taimake ka ba mai iya rinjaye a kanka wa in ya khazulkum idan ku ya tabar da ku ya wulakantar da ku ya tozarta ku faman zallazi yansurukum min ba'dihi wane ne wanda koma bayan Allah zai iya taimakon ku Allah ce wa alallahi ga Allah ne fal ya tawakkalil mu'minun mu'minai ya kamata su dogara haza ma hasala fi ghazwati badar wannan shine hakikanin abin da ya afku a yakin badar ga su yan kadan amma yansurukumullah Allah ya taimake su har wanda yazo yana da yaudarar su yana cewa la ghaliba lakum al-yawma wa inni jarun lakum sai da ya zo da kansa na kasa ala a kibai ya gudu aka ce ina zan shi ya ce a inni a raba na tarau ina kallon abin da ba ka gani wannan yana nuna maka tabbacin abin da ya faru a yakin badar shine muminai Allah ya taimake su don haka ba wanda ya ise ya rinjaye a kansu haka kuma idan Allah ya wulakantar da mutane to ba wanda ya isa kuma ya taimake su ga Allah kaɗai dogara ya kamata a dogara wa hadha ma hasala fi ghazwati badr wannan shine abin da ya faru a yakin badar fa inna sahabata domin su sahabban manzon Allah ala qillati adadihim a bisa karancin yawansu wato da kuma tanade-tanadensu a haka bisa wannan karanci karancin yawa karancin makamai da suke da shi duk da haka muqabilun adu suka fuskanci abokan gabansu illa annahum tawakkalu ala Allah sai dai kawai dan cewa su sun dogara dai da Allah wa qataru suka yaki fa nasarahumullah Allah sai ya taimake su shi yasa yake gaya musu har yanzu a cikin wata sura ta Ali Imran aya ta 123 yake cewa walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ma'ana wa antum aqilla walaqad nasarakumullahu hakika Allah ya taimake ku bi badrin abada wa antum aqilla kuna ɗan kaɗan ba kuna ƙasƙantattu ba ne a'a kuna ɗan kaɗan fattaqullaha to sai Allah ya ce ku ji tsoro na la'allakum tashkurun lalle za ku zamanto cikin waɗanda muke gode wannan babban darasi ne shi ma da Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki waɗannan bayan Allah درسي لشدة إن الجهاد كو أن الجهاد من أفضل الأعمال أنا نونا مكتوى الجهاد ينادق تكم من يمن أيك وهو ذروة سنام الدين shine ma tozo da ƙololuwar addini domin shi yake bawa al'umma buwaya shi yake sa al'umma ta ɗaukaka shi yake sa al'umma ya zamanto ana jin tsoronta shi yake ba mu addini buwaya a bayan ƙasa jihadi ba ƙaramin abu bane fita yaƙi daga aka ce na daga cikin manya-manya ayyuka masu falala lima ya tarattabu alaihi saboda abin da ya tattaru a kansa min ila'i kalimatillah na daga abin da yake daga kalmar Allah wa nusrati dinihi da kuma taimakon addini da yake jihadi da yake wannan yana daga kalmar Allah yana taimakon addini wa qam'i zalimin yana karya azzalumai wal munafiqin da munafiqai allazina yasudduna an-nasa an sabilihi waɗanda suke tsare mutane daga barin hanyar Allah wa yaqifuna fi tariqihi kuma su zo su tsaya akan hanyar Allah su ce ba za a yi addinin ba to jihadi in yazo kawar da su yake duk waɗannan duwatsun tunkuce su zai yi ولما يترتب عليه من إخراج العباد من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد وما جهادي شيكي سكاوا saboda abin da ya tattaru a kai na daga fitar da bayan Allah daga duhun shirka zuwa ga haske na tauhidin ɗayan ta Allah saboda ana yaƙar su ne hatta ya ƙuru la ilaha illallah har sun ce Allah guda ɗaya ne wannan yana daga cikin abin da yake wato ɗaukaka kalmar Allah kuma ya sa addini ya buwaya abu na bakwai ko darasi na bakwai shi ne annaluzuma ta'atillahi wa rasulihi lalle lizimtar yi ma Allah da'a da lizimtar yi wa manzon Allah da'a wal ibti'adi anil ma'asi da nisantar aikin zunubai wa tarki tanazu'i da kuma barin jayayya min a'zabi asbabin nasr kuma daga cikin abin da suke sabbaba wato cin nasara luzuma ta'a tun ya luzumci ma Allah da'a ya luzumta ma kansa in Allah ya faɗa zai yi ya luzumta ma kansa in manzon Allah ya faɗa zai yi ya bar ko barin jayayya in Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa to ba magana jayayya sai bi ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka annabi ya fuskanci yuwajjihu ashabahu ya fuskanci sahabbansa yana ce musu bi Allah ya fa'alu amran kada ku yadda ku aikata wani al'amari sai kun bani labarin sa kafin ku yi aiki duk abin da za ku yi sai kun ban labari kamar yadda ya zo a hadisin wato umayr yana cewa la ya qadumanna ahadukum ila shay'in kada wani ɗayan ku ya gabatar da wani abu sai ya gaya mu saboda idan akwai wani abu wanda ba bai dace ba a gaya masa yanzu mu a wannan rayuwar ba haka abin yake faruwa ba kawai in ka gama harkokinka ne a lokacin kake tura tambaya sai ka gama fa balle a ce abin akwai kuɗi to sai kuɗin sun shi da akawun ɗinka an gama komai sannan sai ka rubuto tambaya wannan ka yi ma ƙoƙari kenan wani ko tambayar ba zai ba harkar da ta shafi duniya ai ba a cika tambayar malamai ba kawai yin ta ake duk harkar da ta kunno inda za ka samu kuɗi to ba sai ka tambayi malami ba kawai sai mutane su je su yi yawanci haka ake kai ba ma wai harkar da ta shafi kuɗi ba sallah ma wasu mutane haka suke shiganta da ka kuma haka suke fitanta da ka ba sa tambaya ba sa komai ko ba su san yadda sallah take ba haka ake yin ta kawai amma annabi kaji yana cewa kada wani ku ya gabatar da wani aiki sai an gaya mu shi yasa mala yace lizimtar da'a ma Allah da lizimtar da'a wa manzon Allah suna daga cikin manya-manyan abubuwa da suke sa ɗan adam ya ci nasara a rayuwa kuma da barin jayayya shi annabi ya faɗa ba magana jayayya kamar yadda muka ba wa kana sahabatu sahabbai sun kasance yamtasiluna awamiran nabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun kasance suna sadar da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yanfizunaha suna zartar da shi a cikin rayuwarsu bi kulli dikka da dukkan wani abin da ka sani iyaka inda manzo Allah ya faɗa to haka za su aikata da haka dole ya zamanto cewa idan kana son cin nasara a wasu abubuwa na rayuwa da ka saka gaba to in annabi ya faɗa ka bi shi in Allah ya faɗa ka bi shi kuma kar kai jayayya ba ka da wani tawili mai kauya kaga yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ka kuma za ka ci nasara akan duk abubuwan da ka sa a gaba abu na takwas درسي لتقص أن لزوم طاعة الأمير أو القائد لزم تريوى أمير بيئة إذا يزود أبو أو القائد كوكما أمير إن ينطى مكواني جاغورا أتفياي يما سداء وعدم اختلاف عليه da kuma rashin sabawa a kansa shi ma min azamin nasab yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke ba da nasara ta yanzu kaga kamar babu amir ɗin babu ƙa'id ɗin ai kaga akan ishin zanga-zangan nan wadda aka yi ta kwanan baya sai da wani ya fito ce kai malaman nan ba annabawa ba ne na haka ba maganar wai a musu biyayya su ba annabawa bane wannan rubuta da baki da baki ke fada ba annabawa bane na haka ba wani malami da zamu bi shi haka aka yi wadan kuma kowa ya gani ai da yawa sun gani ma ba dukan mutane ba ko ba wanda ya gani an an gaggani to kaga ai yanzu al'ummar musulmai kamar anan Najeriya to ba ta da ka'ida ba ta da amir ba wanda zai ce a yi kuma a yi daga idan wani ya faɗa ta watakila a ƙungiyar su ne wanda ba a wannan ƙungiyar yake ba zai biyayyar ba wani ma in ba sa'a ba ya ɗauko abin da ya faɗa ya ruruga masa ashar kuma ya wuce duk ana yi to jama'a kuna ganin a wannan gabar mu gaya wa kanmu gaskiya kuna ganin za a ci nasara akan abokan gaba dan Allah kuna ganin kowa ya faɗa tsakaninsa da Allah kuna ganin za a ci nasara a abokan gaba su ba abokan gaban da suka zama ba musulman ba duk yawan kunnan in kun kai kashi saba'in saba'in ne ma ko fiye da haka kun ƙi ku yi ma junan kuɗa to su dai sunan ku ɗaya tun da la ilaha illallah ta haɗa ku kuma su kawai duk wanda yace la ilaha illallah ba abokin gaban su kaga kenan za su same ka su kashe za su samu wancan da kake tura ma shafi shi ma za su kashe shi kai ma za su kashe ka to sai bai kenan shi ne fatafshalu kun yi ifshali kun rarraba wa tazhaba rihukum kuma ƙarfin ku ya tafi ba ku da ba ku da shi yanzu ko a ko a ganin watannan shekarun baya an yi ta sabu wasu ce ba su yadda ba yau waɗannan suna azumi waɗancan suna idi saboda babu ƙa'id guda ɗaya wanda zai gaya ma mutane ba su yarda da jagorancin ba a yaƙin badar saboda suna da luzumun ɗa'al li'amir sun lizinta ma kansu yi ma ɗa'a ma amir babu kuma saɓani a tsakaninsu ba wanda da annabi ya fada ya zo ya saba babu wa hadha ma hadatha fi ghazwati badr yace wannan shine abin da ya faru a ghazwati badr fa inna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama domin lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama huwa rasul shine manzon wa huwa alqa'id kuma shine jagora wa kanu yuti'unahu kuma sun kasance suna masa da'a dole a ci nasara yuti'unahu fi ma ya'muruhum yana suna masa da'a cikin abin da ya umarce su kama ta kaddama kamar yadda muka gabatar wannan ya nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma sun bi kuma sun tafi akan haka saboda haka ce suka ci nasara amma yanzu babu wanda zai zo ya faɗa ya ce ga abin da za a yi kuma mutane su taru su yi wannan biyar kowa gabansa zai kama tunda ko a masallaci ɗaya ake sallah wani in kace masa ya daidaita sahu da dan uwansa ba zai yi ba haka fa ake tafiya wallahi ba zai kashe ba ba liman yake bi ba liman ne yake faɗa na tafi to wallahi ba zai kashe ba kai inda ba wasu za su samu dama inda an tada ikama za su riga liman ruku sallame su yi gaba ke ba ruwansu ma da liman ɗin saboda tsabar kawai ba wata to yanzu dole ne kuma sai sun tilasta saboda hakan ake tafiya wannan darasi ne wanda ya kamata a gane cewa al'umma ba za ta ci nasara ba dole sai ta samu haɗin kai kuma sai tana da ƙa'id jagora kuma in ya ba da umarni za a bi kana so ko baka so in dai umarnin bai saba ma Allah ba a wannan gurin ne ake cin nasara muna da lokaci na tara innal ikhtilafa darasi na tara shine yake cewa innal ikhtilafa lalle sabani والتنازع دجاية من أسباب الفشل والهزيمة أمام العدو كاجي yace saɓani da jayayya a faɗa ka zauna kai ta musu kai ta musu ko da hadisin annabi aka ja maka sai ka ƙibi da ce ai ra'ayin malam ne ko ra'ayinsa ne kawai hadisin mawayi shi ka ɗauka ka mayar da shi ra'ayin wannan wanda kuke jayayya da shi hadisin na annabi ne amma shi ka ɗauka wanda kuke jayayya da shi kana gaya masa wai ra'ayin sai kawo kuma hadisin ya kawo ina da'ar ka ga annabi to ka sani cewa jayayya da saɓani min asbabil fashal yana daga cikin abubuwan da yake rusa mutane su watsi walhazima kuma a samu rushewa kuma rushewan amamal adu a gaban abokan gaba wa haza shi ma wannan ma hadasa fi gazwati badar shi ma abin da ya faru ne a yakin badar amma ba a bangaren mu'mine bai faru fa innal mushrikina su mushrikan qabla bada'il qital kafin a fara yakin hasala bainahum rikici ne balle a tsakaninsu jagoran suka ki masa da'a to daga nan suka samu matsala ina dai kun fahimta hatta kafiran da suka kasa hada kai suka zamanto jagoran da ya jagorance su suka saba masa kana sababan li da'fil azaim wal himam wannan sai zamanto shine dalili na raunin karfin niyyar sai suka rasa karfin niyyar kuma himmarsu sai ta zamanto ba ta da ƙarfi ka duba ba a cikin kafiran ne da suka jagoransu na kafiran ya faɗa ai mun ba ku labari har dukan abu jihal an yi saboda jayya ta barke a tsakaninsu to a cikin kafirci ma jayayya ta faru Allah ya rusa su himmarsu ta zamanto ba ta da ƙarfi ta yaya a cikin musulmai idan suka sa jayayya da saɓani himmarsu ƙarfinsu ba zai tafi ba don me ba zai tafi ba zai tafi saboda babu haɗin kai wa bittali akan wannan ne Allah sai ya ce atiqullaha wa rasula ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين wato ya yi wallazi na amur ya ku waɗanda kuka yi imani a Allah ku yi Allah ɗa'a wa rasula ku yi wa manzan Allah ɗa'a wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu idan kuka yi jayayya za ku yi ifshali shine ɗaiɗai da ɗaiɗai kowa zai kama gabansa wa tazhaba rihukum kuma ƙarfin ku zai tafi wasbiru ku yi haƙuri inna allaha ma'a sabirin Allah yana tare da masu haƙuri anan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi nuni da abubuwa guda biyu ya yi hani da abubuwa biyu sannan sai ya yi hukunci da abu ɗaya a Allah ɗaya kenan a tsi'un rasula biyu kenan umarni ne wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu idan kuka yi za ku rarraba an gane in kun rarraba sai hukunci ya ce to hukuncin shine ku ya tafi sai ya sake ba da umarni ya ce ku yi haƙuri inna Allah ma asabiri Allah yana tare da masu haƙuri na goma darasi na goma an al'adawata wal ihna yace kiyayya gaba da jarrabawa allati kanat bainal ansar min al'aus wal khazraj wato gaba da ƙiyayya da riko da mugunta wanda suka faru tsakanin ansarawa wato tsakanin ƙabilar aus da khazraj saboda wannan abin da annabi da wannan yaƙin da aka yi kad zalat ta gushe bi wusulin nabi sallallahu alaihi wa sallama al-madina saboda shigowar annabi madina da wannan abin da ya faru fasaru radiyallahu anhum wa'idatan sai suka zamanto abu daya biddal mushriki da wal yahud suka zamanto su suke fuskantar mushrikai da yahudawa amma da kabilun nan ba sa shiri wana cewa ba sa gabaci jiko a tsakanin su amma da annabi ya zo da wannan dalilin da wannan yakin suka haɗu suka zamanto abu guda suka fuskanci waɗannan kafirai shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bada labari yace wa allafa baina qulubihim ni na hada tsakanin zukatansu inji Allah suka kaunaci juna suka mara maka baya law an fakta ma fil ardi jami'an da zaka ciyar da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya gaba ɗaya ka ɗauka ka ba su ma allafa baina qulubihim ba za ka iya hada tsakanin zukatansu ba ولكن الله ألف بينهم سيدي الله شيني هذا تكالف إنه عزيز حكيم فمن الله مبوعين من حكمة الله مبوعين كما من حكمش وانا هنا نونا الدين شيزي إيا هذا كم متاني أما كودي باسا إيا هذا زكاة متاني ولعل ما هيدي سامن دا ساباني don haka amma addini shi sa wani hadisi annabi ke cewa innakum la tas'una nasa bil mal ba za ku iya yarwatar mutane da kudi ba walakin tas'una nasa bi makarimil akhlaq amma za ku iya yarwatar mutane da kyawawan dabi'u abu na goma sha ɗaya annal ikhlasa wasidqa min asbabin nasari wato ikhlasi yin abu don Allah da gaskata Allah a cikin abu yana daga cikin sabuba na cin nasara duk abin da za a yi ka yi shi don Allah kuma ka gaskata Allah da abin da ya faɗa a ciki shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala anan ya bayyana cewa wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz wato ikhlasi da yi dan Allah da gaskata Allah yana daga cikin abin da ke bada cin nasara akan abokan gaba yasa Allah ya kawo wannan aya wala yansuranna Allah wallahi shi Allah zai taimaki man yansuruhu wanda ya taimake shi ya za ka taimaki Allah shine ka taimaki addinin Allah inna Allah lalle shi Allah la qawiyyu wallahi mai tsananin karfi ne aziz kuma mabuwayi ya faɗa a wata ayar yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina ku kasance cikin waɗanda suka gaskata Allah ya zo a cikin sahihaini bin hadisi abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu su'ila an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama anir rajul ga wani mutum yuqatilu lil mughni yayi yaki dan ya dan ya samu garima wa wa rajul yuqatilu lil zikr ga wani shi kuma yayi yaki dan ya suna a fade shi a duniya wa rajul da wani mutum yuqatilu li yura makana wani kuma yazo yana yaki dan ya nuna matsayinsa ko dan a gane shi jarumi ne sai mai tambaya ce masu faman ya ce ma annabi ya ce faman fi sabilillah waye a cikin su yayi dan Allah an sa mai sauki annabi bai ce gawa ne gawa ne ba sai kawai ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wanda ya yaki kawai dan kalmar Allah ta daukaka fa huwa fi sabilillah shi ne yayi dan Allah kuma shi yayi ikhlasi to da kaga amsar bata zama an aibanta wani ba amma kuma kowa ya ji a jikinsa ka zo don kalmar Allah ta ɗaukaka shi ne ce wahala ma hadasa fi gazuwaci badar wannan shi ne abin da ya faru a yakin badar fa innal mu'minina lamma sadaqu ma Allah mu'minai lokacin da suka yi gaskiya suka gaskata Allah wa akhlasu lahu kuma suka tsarkake aikin dan shi Allah kana nasru ma'a shikenan sai taimako ya zama tare da su so wannan shi ne darasi na goma sha ɗaya kuma kamar lokaci ya karato za mu ɗora a kan darasi na goma sha biyu a cikin wannan yaƙi na badar da aka yi shi ne waƙofin rasul sallallahu alaihi wasallama wato tsayuwar da annabi ya yi a bakin wata rijiya da kafiran kafiran da aka kashe duk aka jajjefa su a rijiyar annabi ya tsaya yana magana da su gobe ne za mu yi wannan bayanin insha Allah yanzu za mu ajiye anan insha Allah sai kuma haduwa ta gaba jama'a dukkan masu bukata ta addu'a Allah biya musu bukata Shiga na aiko? Yawa, saboda mun gama karatu za mu yi tawassuli da karatu mu, mu yi ma'annabi salati, mu yi istighfari, sannan sai mu saka addu'o'in gaba ɗaya ce. To wannan ya fi da a ce mun fara maka ba mu abin nan ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله وأتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه يا الله muna tawassuli da sunayenka mafiya tsarki da wannan ibada da ake ya Allah dukkan masu bukatu da alheri Allah ubangiji ka biya musu bukatunsu na alheri ubangiji ya Allah marasa lafiya ka ba su lafiya masu lafiya ka ƙara musu Allah waɗanda suka rasa ubangiji ka ba su ya Allah waɗanda ba su da abin da za su ci Allah ka ciyar da su ya Allah waɗanda suke da damuwa ka kwaranye damuwar ubangiji ka zaunar da mu lafiya a cikin ƙasar mu da jihar mu gaba daya Allah ka kiyaye mu ka tsare mana imanin Allah ka yi mana albarka ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين